أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da saduwa da ku a cikin bayan hutu na minti goma kuma mun sake dawowa kuma har yanzu dai muna nan tare da malam insha Allah ta'ala malam sannu da aiki Sannu sannu aka makalla.
to sannu da aiki muna yi maka fata alkhairi malam Amin amin amin.
kuma amin.
a yi hankuri da waɗannan tambayoyin da ake ciki kuma saboda duk an- abin da mu- ya zama mujalin mutum kuma shi za a tambaya Gaskiya.
saboda idan mutum ya ta ya bido kuɗin shi to kuɗi za mu tambaye shi Haka.
ko ba haka ba mu ce a ɗan taimaka to kuma in ka kwaso irin wangan to kuma sai mu- sai mu tambaya To in mutum ne biyu fa.
Ya- to duka sai a bada kuɗi ko a bada da ba ta yi malam sai dai a yi ta hankuri da mu insha Allah ta'ala Allah ya kama muna.
yan uwa idan ba ku mance ba darasin da ya gabata na mun yi magana akan suna na farko kuma to shi ya kwashe mana lokaci Mm.
kuma dan dai mun taka maran bulki na dan bai niyyar tsaya nan ba Haka.
game da wannan da Haka.
haka mun tsaya ne farkon suna na farko na Allahu Na'am.
shine malamin muna bayani sosai da cikin Qur'ani da duk abin da inda ya zaka da rufu'a da domma da abin da ya shayi kasra da sauransu da haka kenan malam muna iya tsallaka suna na biyu ko ko Eh, akwai ɗan mat- ƙarin ba- bayani a, kuma ba ba matsala mu tahi ko da akwai wani bayani in mun tuna da shi muna iya ai sai mu so ko shi tun da cikin maudu'i a ɗaya ne.
to masha Allah Na'am.
malam za mu taya game da suna na biyu na cikin sunakin Allah waɗannan shine Ar-Rah- Ar- Ar-Rahman Na'am. Suna Ar-Rahman Mhm.
suna ne wanda an ciro shi ne daga rahama.
Na'am.
Daga nan kuma aka ciro Ar-Rahim ita ce wato eh, zumunta. tausayi kenan shi yasa ma ya zo eh, ita arrahim eh, shujnatun a cikin hadisi ko shajnatun ko kuma shijnatun duka ana faɗa wani sashi ne ko wani reshe ne daga minar rahman daga Allah mai rahma an gane ko duk wanda ya sadar da ita Allah zai sadar da shi duk wanda ya yanke zumunta Allah kuma zai yanke shi ba wai ana nufin a yanka shi da yuka ba za a yanke al'amuran sa ba za su yi albarka ba shi ne abin da ake nufi an gane ko to wannan idan muka diba min janibi ta'sil fi'ilinsa daga rahima yarhamu fa'ila yaf'alu rahima yarhamu an gane ko shine asalin wannan wato suna na ar-rahman daga nan ya samu asali daga jin kai ne to shi wannan suna na ah, ar-rahman idan muka duba na farko za a samu ɗari da goma sha uku farkon basmaloli
Ɗari.
da goma sha uku tunda kowace sura tana fara da bismillahir rahmanir rahim ko ba haka nan bane Na'am.
to em, wannan kenan basmaloli kenan amma suratu tauba tunda qur'ani yana da suna 114 ita ba ta fara ba ta farawa da basmala Lalle mai saurari a can to an kai to Ya- sunonin Qur'an sunonin Qur'an 114 kuma an ce 113 yawwa to kaga wani zai iya cewa to ya an kai haka Mm.
to shi yasa dole sai mu eh, fahimci wannan ina fatan eh, an fahimce ni na'am To, sannan idan muka dibi abin da ba basmala ba a cikin Alƙur'ani wannan suna ya zo kamar so hamsin da uku. Suna na Ar-Rahman in ka cire basmala za ka same shi kamar so hamsin da uku. An gane ko na farko a cikin Alƙur'ani in mun shiga cikin Alƙur'ani cikin suratul Fatiha za mu same shi. Da mun ce alhamdulillahi rabbil alamin sai mu ce ar-rahman rahim kaga ar-rahman nan a cikin suratu wato al-fatiha shine na farko a ƙarshe kuma suna na ƙarshe daga cikin waɗannan hamsin da uku da muka faɗa yana cikin suratu wato abin nan em, eh, suratul naba eh, suratul naba amma kenan yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba to idan ka hada su ga 113 ga 50 wato da uku kenan su za su baka 166 wannan shine wato adadin wannan suna a cikin wato alkur'ani mai girma kuma yana nuna wato jin kai da rahama eh, na ubangiji ina fata an fahimci ni Mm, to Allah ya saka da alheri amin sai dai malamai suke cewa dukkan shi ya zo da alif wal lam kowane da kowanne ba a samu sunan rahmanun ba bai da alif wallam a cikin alkur'ani babu a'a babu sai dai mai alif wallam duk inda ya zo sai dai ya zo da alif wallam na manta ya kamata wannan Mm, gaskiya shi ma an taɓo su a yi ma yan uwa bayani gaskiya eh Mm. sai suna na uku malan ar-rahim to suna ar-rahim shi ma ɗaya ne daga cikin sunaye waɗanda suna nufin jinƙan Allah subhanahu wa ta'ala in ka diba shi ma ya samo asali ne daga rahima yarhamu an gane ko an gane ko ma'ana yayi tau- ya ji tausayinsa ko ya ji kansa na'am ina fata an fahimce ni na'am to shi wannan suna na ar-rahim sai malamai suka yi bayanin kamar na farko in an kalli basmala shi ma ya zo ɗari da goma sha uku addirasa al'adadiyya kenan addirasatul adadiyya so ɗari da goma sha uku tun da basmala ɗari da goma sha uku gare mu banda suratu tauba da ita da ba ta farawa da basmala wannan bayani ya gabata akan wannan to amma wajen karatu na abin da ya shafi shi suna na ar-rahim dama idan za a kalle su a cikin alkur'ani akwai hanyoyin da ake bi na farko za a kalli ta fuskar shin ya zo da alif da lamun ko ko bai zo da alif da lamun ba an gane ko Na.
Mu'ar- mu- misali kamar da ake cewa mu'arraf ko gairu mu'arraf duk da yake ba a ce ma Allah na kira dan bai zo da alif wal lam ba eh, cikin ilimin aqida can cikin ilimin nahwu na za a cewa in yan bai zo da alif wal lam ba ana kiran shi na kira domin ce ma Allah mujhuli kaga wannan Ah, kafirci ne ana iya fitar to ana kallon shin ya zo da alif wallam ko bai zo da alif wallam ba sannan kuma in ya zo da alif wallam misali to misali so nawa ya zo da fatha so nawa ya zo da kasra so nawa ya zo da dhamma ma'ana wasalinsa na sama misali ko wasalinsa na kasa ko wasalinsa na dhamma to dukkan shi wannan ana hankalta mishi domin in ya zo bai da alif wallam misali to ai tana yiwa ya zo da fatha ko ya zo da kasra ko ya zo da dhamma in kuma ya zo da alif wallam tana yiwa ya zo da eh, damma ko fatha ko kasra kuma tana yiwa lokacin ya zo da idafa an danganta shi zuwa ga wani abu to duka irin hanyoyin da ake bi kenan don a tantance eh, zuwan sunan Allah subhanahu wataala to sai shi ar-rahim kin sai malamai suke cewa in an kalli ar-rahim munakkaran in an ce munakkaran shine wanda bai da alif walla an gane ko wato at-tankir al-lughawi kenan ma'ana ba cikin aqida ba ma'ana bai da alif walla sannan kuma ya zamanto mansuban ma'ana ya zo da fatha ko fathataini Na'am.
to nan za a same shi ya zo wuri 22 a cikin alkur'ani mai girma 22 22 na farko shine wajen fadar Allah subhanahu wata'ala wallazani ya'tiyaniha minkum duk da yake ibnu kathir yana tashdidin wannan wallazani yace wallazani to ana iya karanta yawwa ibnu kathir kai yake karantawa shi yasa ma ibnu malik cikin alfiya yace wa nunu in tushdad fala malama saboda shi yana ishara ne zuwa ga lugha amma kuma tabbace yake a cikin ilmul qira'at المهم دي واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما تو كاجن رحيما مي فتحتين to na farko a cikin alkur'ani a nan yanzu na ƙarshe kuma a cikin waɗannan guda 22 yana cikin suratul fathi suratul fathi inna fatahna laka wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala walillahi mulku samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima to wannan guda 22 kenan to amma in mun ka koma har yanzu ga mai nakira wanda yake ma'ana bai da alif wallam kenan al-munakkar al-marfu' wanda eh,
mai da alifin da lamun yawwa eh, ma'ana wanda bai da alif wallam kuma eh, ya zo da dhamma an gane ko to sai suna cewa ya zo 61 a cikin alkur'ani mai girma 61 yawwa an gane ko Mhm.
eh, suke cewa ya zo su 61 a cikin alkur'ani mai girma amma guda daga cikinsu ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba
cikin 61 cikin 61 kenan sai ya koma 60 su ne suke nufin Allah ɗai kuma ɗaya kuma ba Allah ba to wanne ne wanda ba Allah yake nufi ba Yawwa, tunda shi- tambaya ce mai Kwarai muhimmanci shine a tambayar ƙarshen ma zakkuwa za ta yi za ta zo to amma dai a bada amsa saboda a- a yaye shakka ko Kwarai ko.
kuma ka a bar ɗalibi da wahalar bincike shi ne wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshen su suratu tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim to nan kaga nan shi manzo an kace bil mu'minina game da mu'minai raufun mai tausayi na ko kuma mai jin kaina rahimun kuma mai tausayi an gane ko mai jin kaina mai tausayi to kaga dai a takaice ko mai tausayi mai jin kai to kaga nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ake nufi ba wai Allah ake nufi ba anan.
Kwarai.
shi yasa kakka iske duk inda anka iske rahimun eh, ka ce a'a ai Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi a'a sai dai anan abin da ya kamata mu fahimta shi manzo halitta ne Allah kuma ba halitta bane Kwarai.
shi yasa tausayin manzo da tausayin Allah ba ɗaya bane irin yadda zatin Allah da zatin manzo sallallahu da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka bambanta ina fata ana fahimta ta Kwarai, kwarai.
mun fahimci wannan ko Kwarai.
to madalla sai suke cewa eh, abin nan eh, shi wannan zaka iske eh, abin nan na farkon sa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim Eh, sunan Allah subhanahu wataala wanda yake rahimun ne eh, ya zo da dhamma wato na farkon shi ba f- cikin fati- ba cikin eh, basmala ba eh, kina ana samu shi cikin suratul baqara a wannan wurin amma na ƙarshe suke cewa shine wajen fadar Allah subhanahu wataala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli ونصفه وثلثه كو ونصفه وثلثه آه، قراءة إمام نافع ده أبو جعفر ده أبو عمرو ده ابن عامر سنكرنتا ونصف وهتو ونصفه وثلث- وثلثه وصلت.
سو- سورة كما سنكرنتا ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم كاغا آه، غفور رحيم نن بيد ألف واللام آه، sannan kuma yana da damma to kina sai zamanto guda 60 yazo rahimun wato da damma ta ne kenan to idan muka kara gaba har yanzu a cikin suna na arrahim sai almu'arraf wanda yana da alif walla an gane ko almu'arraf bi al wanda ya zato yana da alif walla to shi ko ya zo guda 33 banda wancan na basmala Ban da wancan.
banta wancan na basmala muna maimaitawa ina fata an fahimce ni ya zo wuri 33 a cikin alkur'ani mai girma na farko a cikin suratul fatiha bayan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ce mi arrahmanir rahim to kaga da arrahim kinnan ya zo wato abin nan da alif wallam to na ƙarshe kuma eh, daga cikin waɗannan guda eh, talatin da uku shine wanda wato ya zo a cikin wato suratu eh, alhashar wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wash shahada huwa rahmanur rahim shine na ƙarshe wato cikin masu al alif wallam to sai malamai suke cewa to idan za mu haɗa su za mu samu na basmala 113 wancan wanda yake eh, bai da alif wallam mai nasba guda 22 sannan wannan mai alif wallam shi ko guda eh, 33 ko ba haka nan bane ina fata ana fahimta ta to kinan suka ce to idan eh, muka hada su gaba daya eh, afwan sannan kuma suna cewa wato zai tashi kusan guda 228
Ɗari biyu.
228 tunda akwai wancan guda 60 wanda shine wanda yake mai raf'a wanda yake bai da alif walla kina in ka hada su 228 sunan ar-rahim a cikin alqur'ani mai girma wannan shine abinda malamai sun kace wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri.
amin amin amin amin Malam sai suna na gaba Alkarim da kuma Al'akram.
Na'am. Eh, abin da ya sa ba mu bi su ba kamar mun ce za mu yi bayani ne kan eh, sunayen Allah kamar waɗanda suke nuna suke gadar da ƙauna. Shi yasa ba mu bi su irin tsarin da mutane suke bi Allahu Ar-Rahman, Al-Maliku, Al-Quddus, Assalamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu don saboda eh, ‘yan uwa su fahimci inda an ka sama Shine ba gaba.
su ga cewa to a ana an kai daga kuma Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Shi kuma Na'am.
kuma yanzu an kai Alkarim kuma.
Na'am. To kafin mu shiga cikin wannan akwai nukta mai muhimmanci game da sunan Ar-Rahman da Ar-Rahim. Malamai sun yi sabani shin ma'anar su ɗai ce ko ko ba ma'anar su ɗai ba. Waɗansu sun ce da Ar-Rahman da Ar-Rahim duka suna ɗaukan ma'ana guda kawai Allah mai jin kai. To akwai bambanci tsakanin suka ce babu bambanci. Waɗansu sun ce a Ar-Rahman mai gaban makyauta a nan duniya. Ar-Rahim kuma mai keɓantaccen jin kai a lahira. Ina fata an fahimci ni to cewa Ar-Rahim sai a lahira yake aiki to wannan ma'ana tana da rauni. domin Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wato suratu al-baqara eh, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم كاغنا أنا مغانا ne بالناس Allah mai jin kai ne ga mutane to kuma nan a duniya ne ake zancen alƙibla ba wai a lahira ba tun da lahira babu zancen sallah ko ba haka ba in nace babu zancen sallah ba wai babu zancen ayi umarni da sallah ba dan za a iya cewa su yi sujada wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una ba wannan muke zance ba sallah ta takalifi muke zance ta nan duniya bal ma a cikin suratul alhajji akwai abin da ya fi fitowa ma fili fiye da wannan na suratul baqara alam tara anna allaha sakhkhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al ard illa bi idhnihi inna allaha bin nasi laraufur rahim kaga alam tara anna allaha sakhkhara lakum ma fil ard shin ku mutane ba ku gani ba Allah ya hore muku abin da ke cikin kasai wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wato teku abin nan jiragen ruwa suna gudana a cikin tekun teku da izinin Allah kaga da musulmi da kafirai da suna amfani da ni da jirgin ruwa kuma yana nuna rahama ta ubangiji bal ma yanzu zamanin gada ake cika ai kafirai ba sun fi mu jiragen ruwa wa yumsiku samaa an taqa ala al an taqa ala al ard illa bi idni Allah yake rike da sammai an gane ko don kar su faɗo su rubuta na a sama ana ruhin jinsin sammai don sammai in sun kubcike gaba ɗaya ai faɗo mun za su yi to kwaga wannan rahama ba ta shafi musulmi ba ne kawai kuma anan duniya ne ake zance tun da zancen an rike sammai kaga anan duniya ne da kuma cewa an hore tekuna anan duniya ne sannan ce inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim allah mai tausayi na ga mutane to kaga ko da can ka ce annasi mu'minai ɗaya ake nufi to ai a duniya ake zance tun da alƙibla ce kuma ko da ka ce mu'minai ɗaya ake nufi saboda kana nufin zancen alƙibla ya shafi mumine ne to nan waɗanda abubuwa ba sun shafi mumine ne kaɗai ba kuma yana magana ne ami a duniya ba a lahira ba don haka sai malamai suka ce bambanci tsakanin arrahman arrahim arrahman yana nufin Allah ya siffantu da jinƙai arrahim yana nufin Allah ya siffantu da jinƙai kuma yana sadar da jinƙai zuwa ga bayansa kenan yana da jinƙai a nan duniya yana da jinƙai a lahira sai dai shi jinƙan shi na lahira ya shafi masu imani ne kawai amma na duniya ya haɗe kowa kuma rahman yana nuna yana da jinƙai a nan duniya rahim kuma yana da nuna yana da jinƙai a nan duniya ina fatan ana fahimta ta amma kuma jinƙansa a lahira wato wannan ya shafi masu imani amma arrahimu ba wai yana nuna Allah yana da jinƙai ne kawai a wato a duniya a lahira kawai kaɗai ba ina fata an fahimci ni dan ya ce wa kana wato don sun ce su kafa hujjar da suka yi wa kana bil mu'minina rahima Allah mai jinkai ga mu'mini to can kuma ce inna Allah bin nasi la raufur rahim dukkan mutane ina fata an fahimci kenan sai zaman to bambanci tsakankanin su ar-rahman sifa ce zatiyya tana nuna Allah subhanahu wata'ala ya siffantu da mi da jin kai amma ba ta nuna yana sadar da wannan rahmat to amma ar-rahim tana nuna ya sadar da shi don ya ce bin nasi la ra'ufur rahim to wannan shine bambanci tsakankanin su wannan shine abinda malamai da suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri na'am amin sai wannan sunan na al-karim da kuma al-akram to za mu dauke su ɗaya bayan ɗaya shi suna na al-akram bari mu fara da shi kamar yadda malamai suke cewa shi suna na al-akram bai zo ba a cikin alkur'ani sai wuri ɗaya akram na fata ana fahimta ta wato cikin suratul al'alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram daga nan ba a samu akram suna Allah a cikin alkur'ani in ba wannan wurin ba gaba ɗaya ƙura'ani kwata kwata haka malamai sun kaci in kun mutum ya ce akwai sai a bashi dama ko ba haka ba amma me yake da suna ba wai sifa ce a cikin alkur'ani mun ce guda ya zo na Allah ne amma a cikin larabci ana larabawa suna kiran mutum akram kamar yafi mutane karamci ina fata an fahimci duk da yake yanzu yan shi'a suna amfani da wannan dama sai su rubuta ma makarantar su rasulul akram ka gani rasulul akram sai ka sa manzo mafi daraja lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne manzo mafi daraja amma kuma su tallashi an ci da suke yi da wannan abin nan da wannan suna din ina fata an fahimci ni wancan hadisi da muka kawo na zancen rahama kuma hadisi ne da Abu Hurairah na cikin Sahihul Bukhari wanda yake cewa wato innar rahim shujnatun ko shajnatun ko shujnatun ga dalibin da zai yi bincike yana cikin Sahihul Bukhari ina fata an fahimta to sai mu je zuwa ga suna na gaba shine suna na Al-Karim Al-Karim suna na Al-Karim kamar ta fuskar yadda ake binciken kalmar da ta zo da Al-Karim da alif wallam ina fata an fahimce ni ta zo ne so uku a cikin alkur'ani mai girma shi kuma kalimar kanta ta zo ne so uku a cikin alkur'ani mai girma wuri na farko fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim shi yasa malaman har da alkur'ani suke cewa in ka ji rabbu al'arshi duk in ka ji al'arshi to ka sa mai azim amma banda wannan wurin a ƙarshen wato suratul mu'min na ɗaya na adda alkarim in dai al'arshi na zai samu sifa a cikin alkur'ani to wannan kenan alkarimu kaga nan rabbul arshil karim Allah shine ubangijin al'arshi mai girma kaga nan alkarimu ba Allah take nufi ba tunda zan ce al'arshi na sifa ce ta al'arshi al'arshi kuma ba shine Allah ba wuri na biyu da sifa da alkarimu ya zo da alif wallam a cikin alkur'ani mai girma daga cikin wurare guda uku shine wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul infitar ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim to nan kuma Allah shike nufi dan ya ce ya kai dan adam mi ya rude ka daga ubangijin ka wanda yake mai karamci mun fahimci wannan to sai wuri na uku shi kuma a cikin wato suratul dukhan wajen da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna shajarataz zaqum ta'amul athim كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم تكغنا أنا بغنا كافر دي أتي ذوق أنا إنك أنت العزيز الكريم كني العزيز مبواي الكريم ونديكي واتو مي كيما مي درجة wannan gyatse ne ake makafiri ana bashi azaba ana ci mishi to kai na kace kai an mabuwayi kai an mai girma mai daraja ina girman shiki ina daraja shiki to kaga nan alkarim ba Allah take nufi ba to shi yasa nan ma tana nufi ma kaskantacce don su yaki na kaskantacce ake nufi domin wanda aka yi ma azaba wuta ai kaskantacce na tun da kafirai Allah ya ce walahum azabun muhin ko ba haka nan bane don haka nan wulakantacce take nufi kaga in ka dauki kalmar kawai alkarimu suna Allah na a'a ba ko ina cikin alkur'ani ba
sai gambo eh yawwa take alkarim ya kamata ɗaliban ilimi su fahimci wannan kenan nan sai mu ce shi sunan da ya zo alkarim a cikin alkur'ani mai girma da alif wallam guda uku na amma biyu ba Allah suke nufi ba guda yana nufin sifa ce ta al'arshi guda kuma sifa ce ta kafiri a cikin wuta yana matsayin kaskantacce guda ne yake nufin Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin suratu al-infitar ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim mun fahimci wannan ko to sai mu je gaba to wannan sunan misali shin ya zo bai da alif wallam ya zo bai da alif wallam tunda wanga mai alif wallam da muka yi bayani to in ya zo bai da alif wallam to yana iya zuwa da fatha ko kasra ko damma to wanda ya zo wanda yake bai da alif wallam amma nasu ba gare shi ma'ana kenan yana da fatha ko fatha ta ni zamu ce to guda hudu ne a cikin alqur'ani mai girma
mai fata mai fata kuma wanda bai da alif wallam guda hudu ya zo a cikin alkur'ani kariman kenan amma dukkan su ba Allah subhanahu wataala suke nufi ba gaba daya gaba daya ga na farko a cikin suratul nisa Allah ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima ko madkhalan karima a wata qira'a ko ba haka nan bane imamu nafi' da imamu wato abu ja'far an gare ku su sun karanta madkhalan karima ina fata an fahimci to kuma da inda ke cewa la yudkhilannahum mudkhalan yardawna nan ma a cikin suratul hajji madkhalan ne imamu nafi da imamu abu ja'far sun ka karanta dan kakkaje wani ya karanta madkhalan ka ce yayi kuskure to almuhimmu dai kariman din da muke karatu kan shi shine na farko wanda yake da yazo bai da alif wallam mai nasba a cikin suratul nisa nan yana nufin za a shigar da ku mashiga ta mutunci ita ce aljanna kaga nan ba Allah yake nufi ba wuri na gaba sai na biyu kenan daga cikin wurare guda hudu sai cikin suratu wato al-isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima kaga nan ka faɗi magana ga iyaye magana ta mutuntawa kaga nan ba Allah ma ake rufi ba ko ba haka ba eh wuri na gaba kuma sai shine a cikin har cikin suratul ahzab inda Allah yake magana da matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wa man yaqnutu min kunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima kaga nan an yi mata tattalin arziki na mutunci mai na daraja a cikin gidan aljanna nan ma ba Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi ba sai kuma wato na hudu kenan shi na cikin suratul ahzab har yanzu tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa adda lahum ajran karima wannan shi ma an ce an yi ma masu imani tattalin lada mai girma kaka wanga kariman kariman guda hudu dukkan su ba Allah subhanahu wataala suke nufi kuma a cikin alqur'ani kuma su kadai ne mun fahimci wannan ko to sai mu je gaba sai kuma wanda yake bai da alif wal lam alkarim kenan amma kuma ya zo da dhamma ko ya zo da kasra to wanda ya zo da dhamma kenan ko zo da kasra guda 20 ne gaba daya ashirin in an haɗa da mai dhamma da mai kasara amma shi mai kasara guda takwas ne kinan sai zaman to mai dhamma guda nawa ne guda goma sha biyu ina fatan an fahimce ni to sai malamai suka kawo su ina fatan ana fahimta ta wanda yake kamar na farko wanda yake bai da alif wallam kuma mai kasra ne ya zo a cikin suratu wato ash-shu'ara an gane ko awalam yaro ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim to kaga karimin ne in za a abin nan yi masa wasali shine na farko sannan na karshe shine innahu laqawlu rasulin karim a cikin wato suratul takwir ba innahu laqawlu rasulin karim ba a cikin suratul haqa tunda akwai innahu laqawlu rasulin karim wa huwa biqawli sha'ir akwai kuma innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin a cikin suratul takwir to na suratul takwir muke zanci ga mai har da alqur'ani to kaji shi kuma dukkan su waɗannan da sun ka zo mai kasara kenan guda takwas ne to shi ko wancan guda goma sha biyu ne to yawwa mai domma wanda yake kuma bai da alifu wallah to kuma na farko shi na cikin suratu wato al'amfal inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim kaga mai da alif wallam kuma mai dhamma ne ina fata an fahimce ni na karshe kuma shine wanda yazo a cikin wato suratu al-hadid إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم ina fata an fahimci ni kenan idan muka hada su gaba ɗai za mu ga cewa shi alkarim a cikin alkur'ani dukkan shi in an hada da mai alif wallamu da wanda bai da alif wallamu gaba ɗai da mai kasra din da mai kaza da mai kaza duka guda 27 ne ina fata an fahimci ni an gane ko yawwa shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda ce ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim ina fata an fahimci ni to amma ana iya ƙara guda wanda yake mai alif wanda bai da alif wallam shine a cikin suratu wato annaml wa man shakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim ina fata an fahimci sai zaman to shine na biyu wanda bai da alif wallam amma mai alif wallam guda ne sai na uku kuma wanda ana ƙara shi daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko a sashi cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala inda ya ce innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun a cikin suratul waqi'a tunda qur'ani maganar Allah ce maganar Allah ce kuma sifa ce ta Allah kenan kuma dole ki koma cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba sai zaman tuto ga da uku din kenan innahu la qur'anun karim duk da yake ana magana ne akan alqur'ani amma baka iya raba qur'ani da Allah tunda alqur'ani maganar Allah ce kenan sai zaman to guda uku su ne suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani mai girma wallahu ta'ala a'lam na'am to wannan sunan kafin mu je wato a larabci yana da wazaninsa wato ana cewa karuma ya kurumu ma'ana ya ɗaukaka ya samu ɗabi'u da gari da daraja ana cewa alkaramu shine mutunci da ɗaukaka da daraja ko a ce alkurmu ina fata an fahimci ni alkurmu ko alkaramu amma sai ɗalibai su yi hattara shi alkaramu ra'un fatha aka yi mata amma an ka ce alkarmu an ka yi ma ra'un sukuni ya koma al'inabu inabi duk da yake ma zo cikin hadisi an yi hani a ce ma al'inabu al-karm duk da yake wannan suna akwai shi a larabci amma cikin hadisi hadisi ya hana shi shi yasa ma wani ina ganin yayi littafi mu'jamul manahil lafziyya lafuzan da shari'a ta hana ayi amfani da su in ban manta ba dani na Sheikh Ibn Uthaymeen in ban manta ba yayi irin wannan da haka dai yana da kyau ɗaliban ilimi su yi kokari su ribantu da waɗannan littattafan saboda su ga lafuzan da shari'a ta hana ayi amfani da su ina fata an fahimce ni to shi yasa kafin mu je suna na gaba shi karamcin Allah yana nufin Allah yana bada alkhairi mai yawa ina fata an fahimci ni sannan kuma karamcin Allah yana nuna alkhairin Allah dawwaman mena yana bada mai yawa kuma dawwama yake yi Na'am.
ba yankewa shi kai ba yau da gobe shi kina a ce an gaji na'am sannan kuma shi alkarimi yana nuna Allah yana sauƙaƙar da alkhairi gashi alkhairi ne zai baka kuma ya sauƙaƙa ma samun shi ina fata an fahimce ni sannan alkarimi yana nufin Allah ya eh, tsarkaku daga dukkan wato munanan eh, siffofi ko ɗabi'o'i ko tawaya domin wanda adda mutunci ai dama si- cik- cikas mutuncin shi ne ke sa ana ganin bai dauke da tawaya ko Kwarai.
to da haka yana dauke da wannan ina fata an fahimce ni Mm, kwarai.
sannan kuma eh, eh, karamcin Allah subhanahu wata'ala karamci ne wanda Allah bai jiran sakamako mu duk karamcin mutum in bai Allah ba yana yi na yana jiran kaza shi yasa wadansu ma karamcin su ba karamci na ba eh, wata bukata suke da ita ina fata an fahimci ni Kwarai.
Eh, yana yi maka ne don saboda cimma wani buri yana baka don saboda cimma wani burin sa na duniya ko abin da ya kama da haka ko ya baka kuɗi ko ya baka girma ko ya baka dai wani abu wanda ake bayarwa a duniya amma yana jiran sakamakon sa amma Allah subhanahu wataala ya fi karfin wannan Kwarai.
Allah baya ba mutum don saboda ya nemi wata bukata Wani izu- bukata.
izuwa gare shi ko Gaskiya.
wata halitta ma gaba daya sannan kuma karam wannan ka- karimu yana nuna Allah yana basuwa ba tare da wani sababi ba ma'ana ba wani kokari na kai ma Allah ba Allah ya sa kanka maka a'a Allah ya yi niyya na Ya ba.
wato eh, wato yunsh- yunshi'un eh, ni'am ibtida'an Allah shine ga dama kagi ni'ima ya baka ba don kai mishi wani abu ba ina fata an fahimci ni kwarai.
to sannan kuma karamcin Allah yana nuna Allah yana ba wanda adda bukata da wanda bai da bukata ina fata an ce to ba za a ce ba babu wanda bai da bukatuwa zuwa ga Allah amma ana nufin yanzu misali wanda adda kuɗi bai da bukatar kuɗi irin haka bukata ta matsuwa amma kuma Allah sai ya ƙara mishi in ya gada ba amma kowa yana da bukatuwa zuwa ga Allah don mu fahimci abin da malamai suke so Mm, su ce gaskiya.
ina fata an fahimci ni kwarai.
to sannan kuma eh, suna nufin karamcin Allah subhanahu wataala in yayi alkawali cikawa yake yi dama in ka ji ana wuce mutum da cizo ya hada abu biyu ya hada shekaru an gane ko ya kama girma sannan kuma in yi magana yana cikawa amma in dai in kai magana baka cika to sai ka ji an ce amma da cizo na amma ba da cizon kwarai ba to shi Allah in yi alkawali cikawa yake yi.
Kwarai, kwarai.
ko ba haka nan bane Kwarai.
sannan kuma yana daga cikin karamcin Allah Allah bai tozartar da wanda ya koma zuwa gare shi in kan nemi kariya ga Allah Allah sai ya baka kariya wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi Kwarai.
Allah shi yake bada kariya duk duniya in ta so ta same ka da wani abu in Allah ba kariya wallahi bata isa ba Ba- amma duk duniya in ta baka kariya in Allah ya ce a- a kawo ka kariya ka ta kare Kwarai.
shi yasa shugabannin nan kasashe suke mutuwa ga su da masu tsaro ga su da likitoci ga su da komai saboda ba su isa su hana kansu ga Allah subhanahu wataala ba Subhanallah.
ina fata an fahimci ni Mm, kwarai.
sannan kuma Allah eh, alkarim yana nuna Allah yana iya basuwa fiye da bukata in ka roki Allah miliyon ɗaya in Allah gara ma sai baka miliyon ɗari ba ruwan Allah mu ko mutum ɗan adam ma in ka roke shi abu sai shi baka rabi sai shi ki ba- ce baka sai ce in ba shi duka gobe ƙara zai yi zakuwa zai hice mini in ƙara mai abin da ya haka in ba shi rabi ya sake kuma ya yadda ciki mai
to Allah ya kyauta Amin, amin.
wa da Allah akram Eh, Allah ya saka da alheri amin amin amin amin wannan sai suna na gaba a tsayi na'am to eh, kafin mu je zuwa ga sunan at-tayyib sunan Allah na ar-rahmanu da ar-rahim ya kamata mu gane rahma Allah ta eh, game komai da komai rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma a nan duniya kuma eh, ta game mumi- mumini da kafiri a kiyama kuma ta shafi muminai mun yi bayanin wannan don saboda ɗaliban ilimi eh, su kula da wannan to shi sunan at-tayyib in muka koma akan dirasar ta'siliya dan gane ko Eh, ko kafin ma mu shiga cikin dirasar ta'siliya sunan Allah na al-Karim inda yazo innahu eh, wa man- wa man kafar fa inna rabbi ghaniyyun karim kaga an hada su an hada karimun Allah mai mutunci na kuma ghaniyyun mawadaci da to dan a nuna maka wato wadata Allah tare da cewa bai da bukata kuma Allah mai karamci na don da yawan mutane wani lokaci suna girmama mutane an gane ko don saboda suna da bukatuwa zuwa gare su an fahimce ni kenan karamcin su saboda sun san kana suna da bukatuwa zuwa gare ka na shi yasa to shi Allah mm bai da bukata ga kowa amma kuma tare da haka shi mai karamci na mu ko galibi in ka ga mutum na mutumta ka in ba ai anniya ba akwai wata bukata gare shi da boye ko yanzu ko gobe ko jibi ko gata ko zuwa gaba dai za ta fula ina fata an fahimci ni kaga sirrin hada sunayen Allah subhanahu wataala don ka gane cewa karamcin shi tare da wadatar shi take ina fata an fahimci ni Kwarai.
wallahu ta'ala alam suna na gaba eh, kace a tsayi الطيب الطيب eh, daga tsaba ya tsibu ne ina fata an fahimci ni tsaba shine abin da ya yi daɗi ko abin da yake mai halat ya tsibu wato yana kyautata kenan an gane ko to wannan shine abin da asalin shi yake sai ya zama to asalinsa daga ya'un ne dama in ka ga alif ya kamata ka koma ka sa mudari ko ka sa eh, eh, abin nan kai tasrifin ta in mufrad ne zuwa ga musanna yanzu kana gane asalin harafi to kaga an ka ce tsaba ko an ka ce qala to ya zamu yi mu gane asalin su kaga ba za mu iya ganewa ba kwarai ku amma da muka ce ya tsibu sai muka gane asalin wannan alifkin ta tsaba ya unci kaga yanzu in muka ce tsara sai mu ce ya tsiru ya tsiru bi janahaihi duk da yake shi wanga tsara yana da tsara ya tsiru yana da tsara ya tsuru shi yasa waɗansu da an ka ce mafilin jirgi almatsaru ba a ce almatsiru ba sai suka ce to an yi kuskure sai ka ce a'a shi ai yana da mai wawan ana da tsara ya tsiru ana da tsara ya tsuru to ke ina an kalli mai wawan sai a ce almatsaru babu wani kuskure ciki to irin wannan yana sa ɗalibin ilimi ya fada cikin matsala in bai san asalin su ba to kuma yan abu gudana misali al'asa kaga tana da alif to an ka tai musanna sai a ce al'asawani sai ka gane asalin wannan alif mi wawance ina fata an fice ko ka tai zuwa ga jam'i in ka tai zuwa ga jam'i kuma sai ka iske asalin abin ko kuma ka dai sarrafa kalimar yanzu kana ganin asalin ta to kaman mata shi mata uku gare shi ana cewa mata ya mutu ya mutu a ce mata ya mitu ya mutu kuma a ce mata ya matu ya mutu shi yasa ana cewa wala in muttum wata qira'a kuma wata qira'a ce wala in mittum to kaga mata ya mitu mittum mata ya matu ko mata ya mutu sai a ce muttum ai masa dhamma ina fata an fahimci ni kaga kaman mana mana ya munu ya dauki nauyin abu mana ya minu ya yi ƙarya ina fata an fahimci ni kamar mala mala ya mulu ya rike abu matsayin arziki daga almaluna mala ya milu ya karkata qala Ƙala ya ƙulu ya ce, ƙala ya ƙilu ya yi baccin ƙailula, baccin hantsi ko, shi yasa an ka ce man ƙala ƙala Allahu kafara, duk wanda ya ce man ƙala ƙala Allahu akramaka Allahu ya zama fassara shi.
Wani gode wanda dole sai da sa hankali.
To shi kenan. Wato ƙala na farko shi ƙala ya ƙulu ne na faɗa, ƙala na biyu kuma ƙala ya ƙilu na. Kenan wanda ya ce Allah ya yi baccin rana ya kafirta. Shi ne man ƙala ƙala Allahu kafara lugus ne na malamai sai su kaɗa ka cikin rami.
Lalle ka in baka gane ba sai ka ce ah.
Yawwa asalin kinan wannan ta nan za ka gano shi to wannan shine sai malamai suke cewa to domin Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gingadi bai taba kama Allah ba balle bacci to idan muka duba taba yatibu sai an kace tayyib kenan fa'il ne an ƙara mishi ya'un ne tunda taba yatibu sai an kace tayyib tayyib kamar ya'un biyu ne kina asalin shi an ce fa'il an ƙara ya'un a wazin sarfu to sai malamai suka ce da mai wawun da mai ya'un duka haka aka yi musu hana shine ya walakanta ko ya zama abu mai sauki hana yahunu sai an ka ce hayyin qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin kaga ba a ce haywin ba duk da yake asalin sa wawun ne to da mai ya'un da mai wawun duk ɗaya sada yasudu sai an ka ce sayyid kaga ba a ce wato sayyid ba a ce saywid ba an gane ko an maida wawun din ta koma ya'un to daga nan an ka samu at-tayyib shine abin da yake tsarkakakke akramakallah abin da yake tsarkakakke ko kuma halat an gane ko eh a qur'ani zaka iske yace at-tayyib to in yace at-tayyib abu ne wanda yake ka mallake shi ta hanyar halat sannan kuma abu ne wanda yake dadada bai cutar da kai kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadada abin da muka arzita ku to nan ya zama to tayyibat ka mallake su ta hanyar halat noma kai ko abin da ya kama da haka sannan kuma ya zama to abu ne wanda in ka ci shi baya cutar da kai ya hada sifa guda biyu mun fahimci wannan at-tayyib shi ne abu mai kyau to amma wannan suna na at-tayyibu da alif wal lam bai zo ba sunan Allah a cikin alkur'ani kwata-kwata in dai sunan Allah ne kwata-kwata bai zo ba in ka ce akwai sunan Allah a tsayibu cikin Kur'ani to kayi kuskure sai dai a tsayib yana iya zuwa sifa ce ta wani abu an gane ko kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat akwai wannan misali a cikin suratul ma'ida ce qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kasratul khabith ko ba haka nan bane to amma dai amma dai at-tayyibu suna Allah a cikin alqur'ani kwata-kwata babu kwata-kwata aka malamai sun ka tabbatas ina fata ana fahimta to amma ina ne an ka samu shi kenan tunda suna ko sifa ta Allah in ba a same shi cikin alkur'ani ba dole sai an kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ta inganta in bata inganta ba kuma shikenan ba suna Allah bane hadisi ya tabbata hadisi ne na Abu Hurairah radiyallahu an ko ba haka ba yana cikin sahih Muslim amma Muslim ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah tayyibun kaga Allah tsarkakakke na daga nan an ka samu suna na at-tayyib duk da yake can tayyibun bai kashi da alif wal lam ba amma mun san cewa sunayen Allah da aka da alif wal lam da a cire duk da inda sunan Allah ne ina fata an finci ni inna Allah ta'a inna Allah tayyibun la wa la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakakke na baya karba sai abin da yake mai tsarki ina fata an fahimci ni wannan yana nuna cewa kenan duk abubuwan da za a yi dole ya kamata a bi ta hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abi ina fata an fahimci to wannan kuma nuna cewa Allah ya tsarkaka Allah ya tsarkaka daga domin kalma ta tayyib tana nuna tsarkaka abu kaga Allah ya tsarkaka daga dukkan dukkan abin da yake tawaya ne kowane iri ne Allah ya tsarkaka daga gare shi ina fata an fahimci sunayen Allah tsarkakakku ne sannan kuma sifofin Allah tsarkakakku ne kuma ayyukan Allah tsarkakakku ne ina fata an fahimci duk wanda ya danganta ma Allah ta waya ko ya ce Allah ya yi kuskure ko abu da Allah abu kaza da Allah ya yalla kamar dai kuskure da ko abin da kamar haka yanzu na da shiga cikin wato matsala ta kafirci ko kuma yake shakka game da al'amarin Allah Allah ya ce yana yin abu zai yin abu misali Allah ya ce zai tayar da kiyama mutum ya ce a shi kiyama yana shakka cikin ta kaga sai zaman to kafiri suna cewa akwai abul ala il ma'arri ɗaya daga cikin shu'ara wanda suke masu falsafa mai risalatul ghufran kinnan da sauran dai abubuwa da ya rubuta wasu suna ganin ya mutu kafiri wasu kuma sun ce a'a karshen rayuwarsa ya musulunta to farkon rayuwarsa suna ganin yana ganin babu tashin alkiyama ina fata ana fahimta ta yana cewa wato hattimun al'ayyam hatta ka annana zujajun la yu'adu lana subka wato hattimun al'ayyam kwanaki suna wato farfasa mu ma'ana kenan hattama shine ka kwashe abu ma'ana ka yi daidai da shi yace to wato hattimun al'ayyam kwanaki suna wato kamar ka ce farfashe jikin mu an gane ko hatta ka annana zujajun ka ce mu kamar karauni ko mu ce madubi la yu'adu lana subka ma'ana ba za a sake kera mu ba as-subk da sinun ne to an ce ƙarshe sai ya tunani ya ga alama akwai alƙiyama sai ya ce za'amal munajjimu wattabibu kilahuma la tuhsharu al-arwahu qultu ilaykuma in sahha qawlukuma falastu bi khasirin wa in sahha qawli fal khasaru alaykuma yace za'amal munajjimu al-munajjimu mai kallon taurari ya bada sa'a daga annajmu ne boka yake nan dai a takeice za'amal munajjimu boka yariya wattabibu da likita kenan waɗansu likitoci na wancan lokaci sun yi riya cewa la tuhsharul arwahu ba za a tayar da rayuka ba yace qultu ilaykuma sai nace gani nan gare ku in sahha qawlukuma falastu bi khasirin ku sani to ni na imani in magana ku ta zan gaskiya to ni ban yi hasara ba to da an ce ba a tayar to ai ni ban yi hasara ba amma wa in sahha qawli in magana ta ta inganta yace to fal khasaru alaykuma hasara ta tabbata gare ku na fata da fahimta ta to wasu daga cikin malamai sun ce to kai kaciya in yacci kidan ba kamar sharadi na kamar yana shakka ga lahira sai wadansu suka ce a a in dai an ce ya musulunta babu matsala in wagga ba ta shakka bace domin mi domin akwai abin da kana da tabbaci amma sai ka bada dama don a tattauna a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma kafirai wa inna au iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin wa inna mu aw iyyakum ko ku kafirai la'ala hudan akwai wanda yake akan shari'a aw fi dhalalin mubin akwai wanda yake akan bata alhali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya shakka cewa shi akan gaskiya ko wad'u ila rabbika innaka ala hudan mustaqim ko ba haka ba innaka ala siratin mustaqim a cikin surati yasin ko ba haka ba to dan haka dai wannan in in in wadansu sun nemi mata uzuri saboda ana neman ma mutum uzuri wallahu ta'ala alam kuma irin wannan abubuwan na soke soke game da shari'a da kuma addinin musulunci wanda kafirai suke koya ma ɗiyan musulmi ba abu ne wanda yau ne aka fara eh idan mutum ya yi karatun turancinsa ko filozofikinsa ko wani abu akwai wanda suka bace shi cikin wannan akwai da suka nuna ba su yi imani ba amma da yake ƴaƴan musulmi ne sai ana kokarin su yi suka amma a fakaice to kaga ga irin waɗanga abubuwa har da ma shi wannan abul ala ilma ardi suke cewa a cikin baitutukan sana game da abin da ya shafi sata yake cewa yadun bi mi'atai asjadin wudiyat ma baluha quti'at fi nisfi dinari yace tanaqudun malana illa sukutu lahu wa an na'udhu bi maulana minan nari yace yadun hannun mutun bi mi'atai asjadin asjadin an gane ko an ce asjad da ainun da sinun da jimun da dalun tana nufin zinariya azhab to kaga wani zahabu ya sani yace to hannun mutum bi mi'atai asjadin wato da zinariya 200 kenan misqali 200 na zinariya wudiyat an ba da diyatta kina an ce in kai yanke hannun mutum sai ka ba da diya wadda ta kai kusan dinari 200 yace to ma balu ha qati'at fi nisfi dinari ya zai a ce to kuma yanzu in ta saci nisfu dinari a yanka ta yace to tanaqudun kamar dai akwai warware magana yace malana illa sukutu lahu amma ba abinda zamu yi sai dai mu kame bakin mu wa an na'udhu bi maulana minan nari mu nemi kariya daga Allah daga wuta to ai tunda ka riga ka faɗi tanaqudun ai akwai matsala sai malamai suka ce musu raddi an ka ce wani malami ya rubuta baitutuka yadun bi mi'atai asjadin wudiyat lakinnaha quti'at fi nisfi dinari izzul qana'ati aghlaha wa arkhasaha dhullul qana'ati fafham hikmatal bari yace yadun bi mi'atai asjadin hannu wadda an ka da dinari 200 wudiyat an ba da diyatta lakin na haƙuta at fi nisfi dinari sai dai an yanke ta in ta saci nisfi dinari yace izzul qana'ati aghlaha abinda yassa ta yi tsada saboda tana da qana'a ta wadatu bata damu da abin mutane ba wa arkhasaha abinda kuma yassa ta yi arhwacan zullul qana'ati wato kaskanci na rashin mi na rashin wadatar zuci fafham hikmatal bari ka fahimci hikima ta Allah subhanahu wataala kina al-yad ghaliya ma damat amina hannu yayi tsada lokacin da ke dauke da amana bai taba kayan kowa ba tun da ya taba kayan kowa kuma in ya taba kayan mutane kenan yayi mi yayi arha to sai suka ce waɗanda baitutukan su ne na farko waɗancan kuma na ƙarshe na imanin shi su ne na ƙarshe to haka ne bayanan mai suka yi bayani kuma wallahu ta'ala a'lam mu dai muna fata a ce ya musulunta tunda aljanna dai ta Allah ce kuma ba a cewa wani ya tare wurin wani mu ma muna fatan mu karkare mu gama lafiya Allah subhanahu wataala ya samu cika da imani don mai imani bai kiba dukkan musulmai a ce kowa ya imani kowa shiga aljanna na'am Allah ya saka da alheri malam amin amin sai suna na gaba ar-rauf na'am to suna na ar-rauf shi ma yana daga cikin sunaye na Allah subhanahu wataala kuma mu ce cikin sifofin Allah subhanahu wataala an gane ko wanda suna ne wanda yake ya samo asali daga wato ra'afa ra'afa yar'afu da alhamza ne min babi fataha ra'afa an gane ko yar'afu to na ana nufin ya ji tausayinsa to fahuwa ra'ifun larawa suna cewa ra'ifun ma'ana shi mai tausayi na ina fata an fahimci to sannan kuma sun ce akwai wato ra'ifa da larabci min babi tsariba wa sami'a kidan ba guda bane in an ce wato sami'a sai a ce yasma'u ko ba haka ba kenan ra'ifa yar'afu to akwai shi ma a cikin larabci kenan ba guda gare shi ba sannan kuma sun ka ce masdar kishi shine ra'afun in an ce ra'ifa yar'afu sai a ce ra'afun ayi ma alhamza fatha amma in an ka ce ra'afa yar'afu an gane ko sai a ce ra'fatan shine tausayi to sannan kuma akwai ra'ufa yar'ufu kenan idan ya kasance ma abucin wato tausayi to shi daga nan an ka samu ra'ufun ra'ufa yar'ufu fa huwa ra'ufun an gane ko wato ma'ana kenan ya zama to mai tausayi to sannan cikin alkur'ani zaka iske akwai ya zo cikin alkur'ani a wurare daban-daban wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum misali inna Allaha bin nasi la raufur rahim ko ba haka nan bane duk da yake a qira'ata Imam Hamza da Imam Al-Kisa'i da Imam Khalaf da Abu Amr da Imam Yaqub da Shu'ba su suna karanta shi raufur rahim ma'ana sun cire wawun to sai wadansu malamai suka ce to ai fa'ulun na fa'ulun kuma ana iya samun shi ya zamanto suna ko ba haka ba kenan wagga kira'a ta kalli cewa ba wai asalin shi wawun ta an ka shafi ba a'a cikin wazinin akwai shi wadansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a babu fa'ulun a cikin sifofi don haka wawun din shafe ta aka yi sai zama to wani yare ne daga cikin yarukan laraba wanda qur'ani yayi amfani da shi sheikh ibn ashur a cikin at-tahlil wa tanwir yayi ishara zuwa ga wannan dalibai da adagi da lokaci da bincike to wannan sunan yanzu in mun kare to yanzu rahim yana nufin jinkai ra'uf kuma yana nufin jinkai kuma gashi Allah ya hada su ya an kai to kaga malaman zauri ne suke bada dalibi ka san malamin zauri wajen fassara kalimomi akwai dubara gare shi duk yadda zai ya bambanta maka sai ya bambanta ina fata ana fahimta ta shi yasa dalibin da duk bai yi zauri da kyau ba zaka isa wajen fassara kalmomi yana samun matsala domin kalmomi za su zo bai sai da zai fassara su ba ko suna kusa da juna sai da zai bambanta su to kaga yanzu in malamin zauri ya zo ne sai ce inna Allah haqiqa Allah bin nasi game da mutane la raufun an gane ko lara'ufun sai ce mai tausayina rahimun mai jinkai ko ce lara'ufun mai jinkai na rahimun mai tausayina kaga ya bambanta su eh duk da yake wasu in sun so fasa su ce inna Allah haqiqa Allah an gane ko lara'ufun mai tausayi na rahimun mai jin kabin nasi da mutane su yi a taqdim wa ta'khir don saboda yaren Hausa ala ayyati hal dai to wannan suna dai yazo a cikin alqur'ani a wurare daban-daban sai dai malamai suke cewa ar-ra'ufu da alif wallam cikin alqur'ani gaba ɗaya babu shi kaf ar-ra'ufu babu cikin alqur'ani kwata-kwata in dai da alif wallam ne ina fata an fahimce ni amma ya zamanto ya zo na kira ma'ana babu alif wallam to wannan ya zo wurare guda goma sha ɗaya a cikin alkur'ani mai girma ina fata an fahimci ya zo wurare guda goma sha ɗaya amma wuri guda ba Allah yake nufi ba cikin sha ɗaya cikin sha ɗaya ɗin nan mun ce dai bai taɓa zuwa da alif wallam ba ɗai kenan to na biyu ya taɓa zuwa babu alif wallam amma wuri goma ko ba haka ba goma sha ɗaya to ɗaya ɗin ba Allah yake nufi ba to ya kamata mu fidda wanda ba Allah yake nufi ba ko ba haka ba haka ba kalla shine wanda ya zo a ƙarshen suratu at-tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufun raufun kaga nan bai da alif walla to amma kuma ba Allah ake nufi ba ko ba haka ba to amma wanda ya zo abin nan cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala muka ce guda goma ne ko to sai malamai suka ce guda goma ne na farko in ka duba a cikin suratul baqara wajen fadar Allah subhanahu wata'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allah bin-nasi lara'ufur rahim kaji guda sannan kuma na biyu a cikin suratul baqara wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad na uku kuma a cikin suratul ali imran yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad sannan kuma na hudu a cikin suratu wato at-tauba لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم كوكما حفص كرنتا يزيغ جمهور سن كرنتا من بعد ما كاد تزيغ دان كجوني كرنتا تاون من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم نبيركما shine a cikin wato suratu an-nahl wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqil anfus ko bi shaqqil anfus imam abu ja'far ya karanta bi shaqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim nashidda kuma har yanzu a cikin suratu an-nahl aw ya'khudhuhum ala takhawuf fa inna rabbakum la ra'ufur rahim na bakwai kuma ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم أتكن سورة واتو الحج كنن أنغاريكو نتقص كما أتكن سورة واتو النور ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم كوبا هكذا سين ترى شيني أتكن واتو أبنا سورة الحديد هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim ko ba haka ba na goma kuma shine a cikin suratul hashri walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim to wannan shine ar-ra'uf kenan yana nuna tausayin Allah subhanahu wataala wasu ma suna cewa tsananin kamar tausayin da yayi tsananin shine ake kira ar-ra'fa dan an ce wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kenan nan tausayi wanda zai sa a kai gaba za a yi mutum haddi ba bai dace ba domin saba ma Allah subhanahu wataala ne to wannan kenan shine ar-ra'uf ya zo wato so goma sha ɗaya a cikin alkur'ani amma bai taɓa zuwa da alif wallam ba guda yana nufin wanda bai da alif wallam kenan yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam guda goma kuma suna nufin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ina ganin shine karshen abin da zamu iya samu a cikin wannan lokaci sai gobe idan Allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa in Allah ya so zamu zo mu dora abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode mala Allah ya saka da alheri da abin da Allah ya kaddara aka gabatar muna duk da lokacin an samu dan jinkiri Haka.
amma Allah da iko shi Allah ya sanya mu lokacin albarka dama lokacin yana da albarka Haka.
kuma Allah madaukin sarki ya sanya mai albarka an yi ababuwa da dama Insha Allah.
kuma yan uwa lalle ya rage gare mu illa bincike Haka.
saboda ku ba ku gani duk duka sunan naki guda nawa na gashi ya canje sun canje lokaci cikin cikin muna taka ma- malam burki saboda ya bari haka Haka.
saboda a ci gaba muna fata Allah madaukin sarki ya amfanar da mu Amin.
kuma Allah madaukin sarki ya kara mana ma- rayuwar malam albarka Amin, mu kuma amin.
Allah shi arzuta mu abinda malam ya karantar da mu Amin, insha amin.
Allah ta'ala sai da yan Allah ya kai muna rai kuma za a ci gaba da inda aka tsaya Mm.
Allah madaukin sarki ɗauka musulunci da musulmai Amin.
shi kan kastar da kafirci da kafirai Amin.
ya Allah muna roƙonka ka kare muna jaririyar ƙasar mu Nijar da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya Amin.
ya Allah duk abin da ke zama mana tashin hankali ya Allah ka muna kare shi Amin.
ya Allah muna roƙonka jami'an tsaro da suke kare iyakokinmu ya Allah muna roƙonka ya Allah ka kama musu Amin.
ya Allah ka kare su ka kare muna al'ummar musulmi kuma ya Amin.
Allah ka sa mu cika da kalima ta la ilaha La illallah illallah.
muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam.
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh